أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu godiya ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki wanda yake karanta karatunmu a yau ranar lahadi a nan masjid sabil huda gaban katare inda muke gabatar da littafi na al'adab al-mufrad na wani malami wane muhammadu bin ismail wanda ake mai taken lakabin shawa imamu buhari ko abu abla imam buhari wanda ya rasu hijira ta da shekara 250 da shidda wanda ya muna ladi 20 ga uku da watan rabi'ul awwal 23 da watan rabi'ul awwal hijira ta da shekara 1445 mil katsan karasenk a wancan satin mun kare wani babi zan mu tashi wani babi babi na nawa kare mun kare babin mallam ya ballu hadiya ko babi na 270 yanzu mu tashi babi na 271 babi na 271 kuma hadisi na nawa hadisi na 597 kenan za a tashi babe desan 71 hadisi 597 ruwaya ta 597 baban shi ne ce mai ya sunan baban ta jina baban alhaya o ne alhaya o da hausa mai mace kumiya kenan babu wanda zai ma bayani akan kumiya me ta'arif din kumiya malamai sun arafa kumiya abinda ake cewa kumiya shine inqibadun nafsi min shay'in wa tarkahu hazaran an lawn fihi kamai kumiya mutum zai garin shi tana son abu amma dai sai bar shi dalilin dalilin kumiyar nan kumiya take sa abu ko da baka bar shi ba don allah kana bar shi don kumiya kenan in aka tsaya a nan ma da ya ba a faɗi ba tun da ba samu ba ko da ba samu ba lada an sami ko da ba samu zunubi ba an sami lada kama kana iya barin abu ba don allah ba don kumiya to in kai wannan da ka yi abin ka sami ka samu zunubi amma dai barin dai da kai ko da don kume ne kamar shi aidai baka samu ne baka samu ba zunubi kenan kumya tabi'a ce Allah ya sanya ta a halayen mutane kamar ita kumya ita ma wata tabi'a ce ga dan adam kuma kumya tana cikin tabi'a wahiyar min hasa'isil insan hatta la yakunu kalbahima kumya tana cikin abubuwa wanda Allah ya keɓance ɗan adam da ita kad ɗan adam ya kasance kamar mi kamar dabba kenan ɗan adam a cikin tabi'o'in shi sai Allah ya sanya mai mi kumya sabanin dabba Allah bai sanya mata ba kumya yanzu dabba ta wuce nan sai ta yi mi sai ta yi wutsari bunsuru sai yi mi saboda Allah babu wannan an adam ha saboda kumya iya hutsari haka ka gani kenan kumya tana cikin hasa'is in insan wadda Allah ya sanya wa mutum yake banci tabi'a ce Allah yake banci mutum da ita kuma biya mai da take mai da mutum ya kasance ba kamar dabba ba don malamai suke cewa ita kumya da yake ganin ta kulkun ne karimun tabi'a ce mai karamci wadda take sanya mutum ya aikata abin da ake so ya ki kuma abin da ba su ita dukumiya take sanya wannan malamai da dama sun yi bayani akan kumya zama ɗauko ɗaya daga cikin malamai ibn al jauzi yana bayani akan kumya rahimahullahu yana bayani akan kumya sai ya ce alhaya'u asalun li kulli khairu ita kumya ita ce asalin dukkan alkhairi inji ibn al-qayyim kumya ita ce asalin dukkan alheri wa huwa afdalu wa ajallul akhlaq kuma tana da fifiko kuma ita ce mafi girma daga tabi'o'i na mutane ka samu mutum yana da kumya to ya samu tabi'o'i masu kirki wanda ake so ya samu ya ci gaba da cewa ibn al-qayyim laulal hazal khuluq in ba dan wannan tabi'a ba da Allah ya sanya wa dan adam ta kumya lam yuwafa bil wa'd wasu alƙawari ma ba za su cika ba mun gane wasu alƙawari ma ai yanzu kai wani abu sai ka ce dan ina kumya kawa wani alƙawari zaka bashi wani abu kai kuma ga mutunci ga wannan kenan dalilin wannan tabi'a taka ta kumya sai ka kai mi ka cika ka cika alƙawarin walan tu'addil amana wani ce amana ma ba an cika ta ko a rike amana an baka amana kana kumya ka cinye a zo a ce wani duk darajar shi yayi ya ce ya amana ko ya kasa rike amana sai ga dalilin kumya an rike amana walam taqdi li ahadin hajatun aka ce kuma kuma in ba don kumya ba ba za a biya mutane bukatunsu ba na yau da kullum ko da ba kokai gida ba sosai kake mai abin alheri kamar sanwa ta kirki ya kwasa abinda a gidan ba a cewa ma me yasa kai wannan dan ka wuta kumya ko ko baki akai ko za wani ba gida wacce ake mu ta kumya jama'a eh kenan shine ibnu qayyim ce walam taqdi li ahad haji hajatuhu da da zaka ga ba za a biya ba wani bukatar sa amma da yanzu ko ba ko kai ba ko sai a biya mai sai a biya mai bukatar shi saboda mi saboda kana kunya kai ya zo ya koma ka ce aibe bai kula da kai ba ya ce kuma walabe sun lahu rahiman ko kuma saboda kumya in ba kumya zai ga har wannan zumunta ba za a yi ta ba an rike mutum likita ba ka je gane shi ba sai ka cewa kai kan kwaso kumya hukun da ije gan shi wani in aka sako shi daga likitan nan ban je ba an yi abin kumya ko rabona da ije in gaida wance baba nina ko uwa ko kanwa uwa ko yan uba ko na abuwa na jima kafa ayi abin kumya auren gidan wani baje ne ba ina ce ba kafa ayi abin kumya wanda inki kenan kaga duk kumya take sanya mutum tabi'o'i ya tsaya ya kula da shi kuma shine zaka ga 'yan magana suke cewa a rayuwar mu ta yau da kullum a rayuwa da muke ta yau da kullum ka ji tsoron mutumin da ya rasa abu a rayuwa ta yau da kula a cikin society haka ka ji tsoron mutumin da ya rasa abu me abu uku wanda bai da mai gaya mai gaskiya bai da malami ba malami kawai a dalle fami kai ga kanan kai ba wanda ya isa ya gaya ma gaskiya kawai baka tsoron kowa in ka tashi in ka tashi yin abu ba misama ba misama bulki ka yi tsoron wannan na biyu ka yi tsoron wanda bai da tsoro a abubuwa shi ne na uku ka yi tsoron wanda bai da kunya a rayuwa duk mutum in ka ga ya rasa wannan abubuwan guda uku to ka yi tsoron shi shi ne zai zama to mugu a cikin society kowa na tsoron shi wanda ya rasa ni wanda bai da magani ai zaka taso zaka yi wani abubuwan ko zaka yi wani bannan ko zaka yi wani fasadin ko zaka yi wani rishin kumye sai ga a cikin fami ko a cikin unguwa da ko wanda zai iya sama birki ko a cikin uwa daga wani ya zuwa ce bari ka bari to in ka kuna fa mutum ya kuna an ya kuna bai da wannan ba wanda zai taka ma birki to ka yi tsoro wanda ya rasa wannan shi ne kuma hallo kuma ya zama to bai da tsoro kuma ya zama to ba kumya kumya ta ce ta warkwa shi mutumin nan gana bai kumya bai kuma uban kowa a cikin society kuma ba wani mai taka mai birki kuma ga ba tsoro wanda shi ne ke karshen mugu a cikin society in mutum ya zama to wannan halin guda uku kai kowa tsoron sheki sai ga ko bai gama da lafiya duniya bai bar duniya lafiya kamar yadda muka yi can baya mugunta da sauransu kenan kunya tana ɗaya daga cikin al'adodi hatta na annabawa alaihi salatu wassalam kuma kunya tana ɗaya daga cikin abubuwan da annabawa suka bari tun ka annabi sallallahu alaihi wasallama ma ya zo to irin abubuwa wanda annabawa faɗa annabawa ce wadda tana halshinan mutane ba a bari ba to da kwai a rikashin kumya kuma anan za a gane da kwai kumya da kwai kumya ma kuma da kwai kumya da kwai kuma wani abubuwan wanda mu al'adar muna ɗaukan shi kumya ba kumya ne ba ragwanci ne hajjal da kowanne ke shiga hajjal ne yanzu kawai misali sai ce wani kumya gare ko cikin jama'a kan ana tambaya a kare da addini a yi mai shi cikin jama'a bai iya magana wanda ya ragwanci ne ba kumya ce ba eh eh kamar za a cikin jama'a ce wani shi magana ma a tambaya ya gyara addini shi ko ya wani amur bi ma'arufi dibiya ya ce a wani ai kumya gare to kaga wannan mine ne kawai ragwanci ne to a takaicen takaicewa dai a babukan nan zama shi bayanin kumya sai ruwa ta farko ce
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زحير قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش قال حدثنا أبو مس- مسعود عقبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت
wannan ruwa ta farko da zama karanta ruwa ce bacin ta zo na abu dauda ya hudota ashabu sunan abi dauda ibn maja sun hudota ashabul masanif ahmad ya hudota kenan ruwa ce ta zo gurare da- da dama yace hadasanawa ahmad bin yunus ko hadasanawa zuhairu qala hadasana mansur ko anwa rabi ibn wa
حراش hirashin kala hadasana abu mas'ud abu mas'ud shine sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sunan shi ukuba ukuba bin amr sunan shi al-ansari ukubatu bin amru al-ansari shine abu mas'ud sunan shi ukuba nan kaga cewa ukuba kenan ukuba bin amru al-ansari sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai sunan ukuba dan amru ansari kale ce kala nabi sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah ya ce wani hadisi ne mashahur ana karanta shi ko ana karantawa yara a islamiyya a makaranta ma yace inna mimma adrakan nasa yana daga cikin abinda mutane suka riska ko kuma yana daga cikin abinda mutane suka isko min kalamin nubuwa na daga maganna na daga magangunan annabawa iza lam tastahi idan har baka kumya fasina amma shi ita to ka aikata abin da kake so me yake ne wani hadisin inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwa yana daga abin da mutane suka riska na daga magangunan annabawa kenan kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ma zo annaba da suke gaba kenan a jahiliya kenan irin su magangunan na annaba waɗanda suka wuce can gaba kenan daga cikin magungunan su da kai wannan magana akan kumya shine il- illam tastahi idan har in mutum baya kun- baya kumya to fasana amma shi ita to ka aikata abin da kake so ga wata ruwa cewa ke inna ahir ma ta'allaka bihi ahli jahiliya ƙarshen abinda ma'abuta jahiliya suka rataye da shi su bar shi ba min kalamun nubuwatul ula ya fasata ma ce min kalamun nubuwatul ula daga magangunan annabawa farko su annabi nuhu annabi ibrahim ulul azam nan duka magangunan su tun ka annabi sallallahu alaihi wasallam azu kenan daga cikin magangunan su da kwai illam tastahi idan baka fasna amma shi ita ka aikata abin da kake so kenan fasara hadisi inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwa yana daga cikin abin da ya riskin mutane suka isko kenan ko mutane suka riska min kalamin nubuwa na daga magangunan annabawan da suka wuce da wannan gautarwa sai cewa min kalamin nubuwatil ula annabawan farko shine iza lam tastahi idan har mutum bai da kumya baka jin kumya fasna amma shi ita to ka aikata to ka gani kenan kamar tahajjudi ne ake ma ka aikata abanahu alwa'idi ne ai if alma shi ita tujza bihi ka aikata abinda kaga dama Allah zai yi in baka ji bari in ga in kaga to kenan ka shine ake ma kenan in dai har baka ji to aikata abin da kaga dama ai ka gani kamar yadda muka ce ka ji gudun ka ji gudun wanda ya rasa abubuwan nan guda nawa? guda uku to ka ku duk wanda ya rasa wannan abubuwan guda uku da kumya nan a ƙarshe ya kare lafiya bai kare wa lafiya kamar yadda muka ce ne can ba akan mugunta duk mai mugunta bai kare wa lafiya kenan duk wanda zaka same shi ba kumya ba jin magana kowa ba tsoro ƙarshe ƙarshe bai kare wa lafiya sai ya ce
قال حدثنا موسى بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سحيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بدء وستون أو بدء وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان to shi ma wannan ruwa da zama karanta ina ga ruwa ce ta ma hadisi ne wanda shi ma basho ne yana wanzu ako asa muslim ya hudo shi ashabu sunan nisa'i tirmizi abu dauda ibn maja duk sun hudo shi hadisi ne dai ana yawan karanta shi ga yara ba ko sai ya ce bi ya zo daga ahbar na muje hadasa nawa muhammad bin kasir kalawa ahbar na sufyan sufyan sauri anwa سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي to daga sahabi abdulrahman bin sa'ar ad-dawsi yace anwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace bi al-imanu bid'un wa sittuna al-imanu shi imani bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una shu'ba mu zama ya za a ce kenan imani yana da
yanki yanki ko ne yanki ya kaca yanki ko kuma reshi ya yi reshi imani yana da rassa 60 da 'yan kai ko 70 da 'yan kai shakkar rawi kenan ya yi ba annabi ne bai ce al'imanu bidin wasu tun au kaza kaza kenan na shakkar rawi in ne shi a inda hadis inda zo ya inganta kawai bid'a wa sab'un ne bid'a wa sab'un ne kenan nan ya ce ma imani yana da rassa 60 da yan kai ko kuma 70 da yan kai me ke ne rassa kamar ga itaciya ga itaciya ta taso ko to itaciya da aidata yi zata rarrabu ta yi reshe reshe reshe reshe to shi ne ke ne kenan ga imani shine ita ce ta taso ta taso haka sai ta yi sai ta yi reshe ta wuto reshe nan ta yi reshe nan ice ganin na mangoro ko na dogo yaro ganin kale ka aika icen ɗaya ne ko amma dai kai zai gana iya da rashin shika da dama in ka idga ka wani rashin shi wajen sun kai goma wani ishirin wani sama da wannan ko to shi ne sai ce ma shi imani yana da rassa sattin da yan kai ko kuma saba'in da yan kai in aka ce bid'un wa kaza yana ɗoka daga uku zuwa tara don aka ce daga min salasa ila tisa shi bid'un min salasa ila tisa kenan yana da rassa a wannan kwadai kenan sattin da uku da hudu da biyar har zuwa da tarko ko kuma saba'in da uku har zuwa da tara mun gane sai ce afdaluha a cikin rassan na imani su saba'in da 'yan kaikin ko kuma sattin da 'yan kaikin amma dai ruwa da ta yi inganta shi ne saba'in da 'yan kai shi ne ce afidaluha wadda ta yi afidaluha ne mafasar afidaluha wadda ta yi wadda ta yi fifiko ko wadda ta yi daraja kamar yanzu a ce ice ne ga yana yana da rassa da dama so a ce to rassa da ta yi fifiko ta girma kenan wadda ta hiba da ɗiyan itace wadda a gurin za a samu ɗiyan da suka da na sosai yawa afdaluha wadda ta hi fifiko ko ta hi daraja ko ta hi mahimmanci da ɗaya ne shine la ilaha illallah kalmatar tauhid ko wa adinaha kuma wadda ta hi kankanta kasanta kasan kasan ta wadda kene ta ce autarsa a cikin reshen gaba ɗaya ko sai ce imadatul aza an tare shine gusar da kazamta akan hanya kamar can da muka yi can bai ko na imadatul aza ka ce imadatul aza kenan gusar da duk wani yanzu mu ce kamar kwalba kaya duk wani cuta dai da ta shahin mutum dan adam ko ko ba musulmi ne ba zai wuce da mota ya taka abin ya cuce shi inda dan adam ne kenan duk abin da ka zai cuce dan adam shine imadatul azaka gusar da shi an tariki da kan hanya ka ɗauke shi ka kauda shi imada ɗaukewa kaudawa gusarwa wal haya'u ita kuma kumya shu'batun wata rashe ce daga cikin imani wal haya'u ita me kumya shu'batun min al iman reshe ce daga imani kenan fasar hadisi yana cewa al imanu imani yana da rassa 60 da yan kai ko kuma 70 da yan kai amma dai wadda ta hi fifiko ita ce la ilaha illallah wadda kuma ita ce ƙarshen autai kauda wani ƙazamta a kan hanya wal haya'u kumya shu'ubatun reshe ce daga cikin rashen imani kenan hadisi mai karta da mu wannan mai karta da mu imani yana da gaisu da sa imani yana da rasassuka da dama rasassukan kuma sun kai nawa saba'in da yan kai da a wani ruwa ce 60 da yan kai ko 70 amma dai muka ce a ruwa da ta yi inganci ya tsaya akan saba'in 70 da yan kai kuma yadda malamai sai da suka bibiyo abubuwan har suka rubuta akan annabi ba hadisin da ya zana su 70 da yan kai in da kaza da kaza da kaza ne amma dai malamai da suka bi akan aya hadisi da kuma malaman da suka yi mu'allafat suka hudu su gaba daya suka bambance su ga sanar 70 da yan kai kin ne suka yi mu'allafat akan wannan kenan zai gane a nan muka ce imani shi ne ce wakarsa nafa jama'atun fi ta'ayin hazihi shi'ib minhu imamu abu abdullahi al-halimi kitabin sammahu fawaidul manahiji kaga wani malami wanda ake ce maiwa abu abdullahi al-halimi yayi wani littafi ya sanya mai fawaidul manahiji ya zana wannan rashin sukan ha guda 70 wa hafizu abubakar al-baihaqi wa shehu abdul jalil wasammiya kitabihuma sha'abul iman suka yi littattafai suka zana wannan rashin na imani ya sanya mai shi ma malamin nan sha'abul iman kuma da kuma wani malami abu hatim shi kuma ya sanya wa littafin shi wasu kuli imani wa sha'abuhu da kuma wani malami ishaqa bin qurdabi shi kuma ya sanya wa littafin shi kitabun nasa'ihi kenan duk malamai sun yi littattafai a wannan rassan da sun sa kenan kuma wannan rassan da ake cewa na imani rassan za su kasu gida nawa gida uku da kwai na a'amalil kalbi da a'amalil lisani da a'amalil badani kenan rassan su 70 da yan kai da kwai wanda za su tahi na zi- na menene na harshe na zuciya ne da kwai wanda kuma na harshe na halshi ne da kwai wanda kuma na gaga jiki na jiki ne gangan jiki da ta abu to mu buga misali rashin shika wanda abin ya shahi zuciya kamar mi eh wanda abin a zuciya yake eh eh, kai la ilaha illallah ka wadi khalisan lillahi ko ai sai ka wadi a zuciyarka kai khalisan lillahi muhabbatul rasul sai ka sa zuciyarka kana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai imani da wani su'alul kabar kai imani da aljanna da wuta da wani duk amine ne a zuciya duk a zuciyarka zaka sa ka yi duk ihlasi da wani abu duk a zuciyarka zaka sa kenan kaga wanda zai ce shika ne wanda a ina suke a zuciya kuma na biyu muka ce da koi wanda suke akan a harshe akan halshi halshi ne shi lashenka rashin shika ne amma dai akan halshenka ne halshenka ne zai hudi kamar me ambatan Allah ambatan Allah zikirin lahi Tilawatul Qur'ani.
tilawatul qur'ani istighfari tasbihi duk wani menene duk halshe ne ko in ka zo kuma da kai amalil badani wanda jikinka ne zai kamar me sallah sallah azumi ɗahara ya eh sallar aji ta shiga azumi duk wani asha'ul badan ne to kaga malamai duka sai da suka yi bincike a wannan ka koma duk sai da suka hudo su suka ce na bangare kaza su kaza ne na bangare kaza su ka- su kaza ne duka malamai ba su yi wannan ba shi ne ce na la ya hafa an na hazihi sha'abu ta tafarraku min a amalil kalbi wa amalil lisani wa amalil badani ko mun zana su na farko sha'ab in muka ce rasassukan da kai amalil mi rasassuka ne na na kalbi ko da kuma rasassuka ne mi na lisani da kuma na mi na badan sai ce fa amalil kalbi kama alfati wa niyya duk mun zana misali ko duk mun zana wannan to sai ce wa abada kalmar fatwa ne wal ihlas wa ta'allam ulum nafi wa tashmil ala 24 hasala shi da suka yi bincike suka ce amal kalbin ta zama to 24 hasala ne amal lisan kuma ta shimalu ala saba'u hasala wa amal badan ta shimalu ala 38 hasala kenan duka dai a takaicen takaicewa zaka gane imani yana da rashin shika guda nawa saba'in da yan kai kuma rashin shikan nashi saba'in da yan kai ya zo da kwai na faɗa da kwai na kudurta ba a zuciyarka da kwai na faɗa a harshenka da kwai kuma na aiki da da jikinka kuma a cikin rasassukan gaba ɗaya wanne ne babba shi ne la'ilaha illallah amma dai la'ilaha illallah ba waɗanda ba kadai har kudurta ta a zuciyarka abinda ta ɗoka ka kudurta shi a zuciyarka ka yi aiki da shi kuma a ƙarshen shi ne imadatul aza an tari gusar da mi a kan hanya sai ce
قال حدثنا علي بن قال حدثنا علي بن زلدي بن جعدي قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن عبيد الله مولى أنس قال سمعت أبا سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الأذراء في خدرها وكان إذا كره كره شيئا عرفناه في وجهه وانا حديث هنا كم يشتا ماكو من يشتا تنبا حديث هنا من يشتا تنبا حدثنا علي بن جاد أخبرنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن عبيد الله عن أبي أتبع مولى أنس قال سمعت أبا سعيد وانا أبا سعيد Aba Sa'id al-Khudri kala Aba Sa'id al-Khudri yace Aba Sa'id al-Khudri yana siffanta kunya Annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace kana nabiyyu annabi kana nabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ashaddu haya'an yana tsananin jin hiyaga ashaddu haya'an yana da tsananin jin kumya hiyada azara fi hidiriha yadda mamanar azara budurwa fi hidiriha ai fi sitiriha a ɗakinta kamar irin mata ma na dadi iwayen mutum da aka wuce ba zai da duniya ba sai aliki aiko eh a can duniya da ta wuce ai dusuwa ake wa auren ba duniya ba aure da man ka gani ba a yanzu auren da duka gada ya ta wajen wani ce a gama ta ɗana wajen wani duka ta da wata shekara tilazar ka ta zane yan zanza mata auren to yanzu ka san duk wannan fitina ta zo yahuda sun shiga abu da an hana yanzu ka yi wa ɗiyan ma aure a wani shekarun sai ka an zo an sa fitina an ce shi ke janyo kaza shi ke janyo kaza to kenan da ya ce wai wani buga ma misali ne amma da ya buga ma misali shi ne ce wai amma dai a matan mu wancan da suka wuce ba da yanzu ba shi ne ce kanan nabiyu annabi ya kasance a shaddu haya'a yana mai tsananin kumya ne min azara'i yadda budurwa fi hidirha a cikin yadda budurwa cikin sitira ta kenan yadda budurwa a cikin ɗakinta na aure in an kata kamar yadda budurwa wadda mai bikarta wadda budurwa wadda bikarta tana nan kuma an kata gidan mijinta a daren farko kenan ta kasance tana da ni tana da kumya ai sosai to ya ka buga misali da kumya annabi aka ce tahi wannan kumya ita wannan budurwar shi ne muka ce ba ma tambayin a yanzu ma da kone kirki eh da kone kirki yanzu ma san fursa amma dai duk da wannan ƙarshen duniya ta zo dama ai sai dai Allah kiyaye kamar yanzu muna wani karni ne na ƙarshen duniya dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi in ƙarshen duniya in ta zo sai me sai a hankali kenan kaga wannan misali ai a da in aka wa ya mace aure ai tana ne tana kunya domin kuma yanzu mata yanzu za a yi auren ba su suke watsa ma a sola suna jirgi mu wanka za eh kan ai auren ma to su ko da miki auren ya miki auren ai kina da kumiya ne da ban mijin ai me yasa malamai suke cewa auren da da auren yanzu wanne yahi daraja wanne yahi albarka ko me yasa a yanzu ake ake aiko yara kyankyasa inji ne kyankyasa inji kaga shege kai taibe shi sai a ta'a kawai da yasa ake samu wannan sai wani malami ya ce abinda yasa ake samu wannan auren da da auren yanzu ba ɗaya ne ba kamar auren da da ake tun auren ka aiho yaron an yi shi cikin mutunci cikin daraja cikin albarka ya aiho yaro cikin albarka to yanzu kuma shi daga fara auren har karshe an yi shi cikin cakuleleniya da cikin shaidanci da cikin kaza da cikin kaza kenan dole aiho wani ifritu shine wani malami ba haka kuma ka auna ka gani ai haka ne yanzu da duniyar da in za a yi aure kamar saurayi in zai aure kawai kila ma kawai ɗiyar wajen wane ce a gama ta ɗa na wajen wane bai san ta ma kawai kuma a kaddara ma na zuwa gidan nasu hira ya ake hire eh sai ta bai san suka tama da kirki ta yi wani haka ko tana can bisa ta yana tsorgumi shi yana nan ta yi wani ɗan haka shi ma hira bata wuce ne bata wuce minti goma biyar ko an gaisa an watsi eh bai yi da sanin ta ba ma kawai ita ma bai tabbata iya ido hudu ma da shi an yi haka to in ka auna yanzu ha eh duk salular shi a cike da hotunan ta duk wani shikin ta sai ha abin Allah ke yi ba ha usa za kuwa sai Allah ke yi wa duniya ta lokaci ba eh eh duya to kenan yanzu wanda kai sadakin ta a yanzu ko zaka aure ta tuni zaka ga ta zaka ga hotunan ta tuni a saula ko yanzu da za a wuri mace ai shi namijin a gidansu a gidansu kawai kata ne a gama ta da ita da wani yanzu kuma ita ce za ta ɗoko shi ta kashi gurin baba ƙila ita ba ya auren ma ita ta rika ɗokan shi zai rika ɗokan ta a mota da suna bin gida gida suna gaida eh iyaye to a da ai biki saki wannan ba eh a da biki sa ba kuma a da in ka kaɗiya kana so al'ada kusa al'adar mu tada dai al'ada ce ta musulunci ba yau da gobe ne da kowa zo duya kowa wayewa ta yahudawa sai aka lalace da an ga ne kana so ai ba kawo ba haka zaka je ko da ka ganta alakul ko a makaranta sai ka je ka ga uwata ko wani uwan babanta ko kanan babanta ko wata an je an hode an nemi izini tu kwana a baka izini ma ka je kai hira daya biyu shi ba bata lokaci a kai sadaki ai auren to ya zuwa eh to yanzu kaga duk babu wani babu wani neman izini babu wani kaza babu wani kaza babu wani kaza kenan shine yake ga duk duniya kenan malamai suka ce shine yake ga yanzu auren ne tun harkon auren ne yake lalacewa shi yasa ake zawa a samu diya ba lalata ba a samu diya dai wanda dai ba su yin magana ai duniyar da muke cika haka ne eh kenan tun harkon abin da ake samu fofa da wannan ai a shawara ta in za a aure su ake a yi aure cikin mutunci cikin karamci cikin albarka don allah ya aure a zuriye misali in zaka yi aure tun daga sadakin tun daga soyayyaku ya zama to in zaka yi soyayya izini ne ka nema gurin uwayen ko uwa ko uban ko ka saba kake zuwa ko ka saba ya zama to in za a yi sadakin an yi shi cikin albarka an rage ba a yi ba karya ba a yi tsada ba ba a yi alfahari ba hairu nikaha isar wa sadaki duk dai ba yi wannan ba amma dai mu yanzu ai tun daga dokan sadakin in aka fara kama kaza yanzu ka doka yanzu aure yanzu in ka kai sadakin ka kai sadakin ko ai da kai kudin kudin walima kai sadaki shi ma kai kudin sadaki a da kamar ka kai sadaki yanzu eh da kai kudin walima da ake badawa na yan mata to shi wa wannan kudin walima na yan mata da ake bada ya kai kudin sadaki a da in ka kai sadaka ka ba da wata karen tibil ko kuma ka sayi wa ka zuka na kaza na kaza ka kai wanda su zasu yi wannan walima tun nan kenan tun wannan kaga an fara mi shedan ya shiga abin ayi tai ayi tai ayi tai shi yasa sai kaga abin ba albarka kenan irin wannan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Annabi ya kasance mai tsananin kumya ne hiyada budurwa a cikin ɗakin ta ko hidirha shine sitirha a cikin ɗakin ta kenan yana ne irin auren wancan namu na da na yanzu ma ana samun shi amma dai deepwood sun zaɓi kishin zuwa eh wa kalilun mahu ne yanzu ko eh tunda da ai auren duka yan nau ne yan kenzan katozan kenzan ne za a ɗauke ki a biki a kai ki wata uwa duniya inda bai san kowa ba bai san dangin inda balle dangin ba kuma ki zamana kuma auren ya albarka mijin kawai ga anan in hira ce ga anan yana can gabas kina yamma fuskar ki ma bai sani ba biki iya mai magana ma a yi auren kan kusa ma da ke kuke saba to irin wannan auren shine aka buga wannan misali wannan kumye kenan kumye annabi ya take da wannan budurwa bai bi karata wadda aka mata irin wannan auren yadda take jin kumya to kumya annabi ya take da wannan budurwa kenan a fasara ya zaka ce kana nabiyu annabi ya kasance a shaddu haya abin azara'i ya yi tsananin kumya hiye da budurwa ita ce azara'i ne hiye da budurwa fi hidiriha a lokacin da aka kata cikin ɗakinta wa kana iza kariha shay'an annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya ki wani abu arafnahu fi wajhihi muna gane abin a huskarsa yana idan ya ki wani akwa za mu gane abin a huskarsa ba zai yi fada ba ko yi cin mutunci ko wani abuwa duk ba halin manzan Allah ne ba ko gaya wani magana duk sallallahu alaihi wasallama ba halin shi ne ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama shi karimun ne a duk mutane kan ka samu mai tabi'o'in shi ka jima kamar dai tabi'o'in annabi sallallahu alaihi wasallama ai can bayan duk mun yi shi shi kullum yana mai da hasana bi sayya yana mai da kyakkyawa ne da mummuna sai ya ce
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس بن مالك عن أبي سعيد الخدري مثله kenan wannan hadisi da muka karanta na kana nabi sallallahu alaihi wasallam ashaddu haya min azra'i fi hidriha kana idza kari ashay'an arafna fi wajhihi kenan yazo da wannan isnadin hallo misilhu kenan kwatamce shi da wannan isnadin kalkashin wannan yace kala kala abu abdullahi ko abu abdullahi yace wai abu abdullahi shi bai littafin buhari eh buhari kala abu abdullahi imam na buhari yace kala wa kala gundur wa kala abi adin da malam gundur da ibnu abi adin suka ce maula anis an samu wannan hadisin hallo daga maula anis wani utuba bararan bawa na anis kenan ya zo da wannan isnadin hallo kamar yadda ya zo da isnadin baya sai hadisi na 600 ya ce قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن- عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عثمان وعائشة حدثاه أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه على فراش عائشة با لابطا
لابسا.
لابسا لابسا مرط عائشة فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف فقال عثمان ثم استأ قال عثمان ثم استأذنت ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة اجمعي إليك ثيابك قال فقضيت إليه حاجتي ثم انصرف ثم انصرفت قال قالت عائشة يا رسول الله لم لم أرك لم أرك فرعت فزئت فزئت.
لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فما فزئت لعثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حيي وإني خشيت إن أزنت له وأنا على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته wannan ruwaya ruwa ce wadda sahihi a baccin nan buhari ya hudu ta adab mufrad imam muslim ma ya hudu ta sahihi muslim kenan ruwaya ce sahihi a sai miji hadasana wa
العزيز بن عبد الله bin abdullahi hadasana ibrahim binu سعد an salih an علي بن شهاب ahabin yahya bin يحيى sa'id bin asi ko anna sa'idu bin asi ahabarahu sa'id bin asi ne ba da mai wane labarin ko kenan yahya bin sa'id bin asi yace anna sa'id bin asi ahabarahu sa'id dan asi ya bada labarin waye sa'id bin asi sa'id bin asi ya wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya a lokacin nan yana da shekara tara yana daga cikin yaran sahabbai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya shi sa'id bin asi yana da shekara tara kuma ya zamanto mutum ne wanda ya rike matsayi da dama zamanin sahabbai wasu zamanin usman bin affan usman ya sanya shi kamar shine gwamnan kufa zamanin usman bin affan kuma zamanin ma'awai bin abi sufyan ma na khalifa ya sanya shi shine gwamna a madinatul munawwara kenan ya rike matsayin gwamnoni kamar na halifofi da dama shi wannan sahabi kenan zan ɗauke shi a layin sahabi ne sai dai sahabai ne ƙanana tunda annabi ya bar duniya yana da shekara tara to shi wanda ya ce abba sa'id bin asisi ya ce shi a habar sai ya bashi labari da ya bashi labari shi sa'id bin asin wa bashi labarin da zan wadi anna usman wa aisha hadasahu usman bin affan salisu khulfa'u rashidin zunuraini da kuma aisha siddiqa bintu siddiq humaira su suka bashi labarin su suka ba sa'id bin asi labarin usman bin affan da da aisha shine ce anna usman wa aisha hadasahu da usman da aisha hadasahu su suka bashi labari to ga labari anna ababakar wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin gidansa yana cikin gidansa kuma yana ɗakin aisha yana ɗakin aisha kuma yana kwance ko kishingide akan matala aisha kuma aisha ga ta ne ita ma da kote guda sai wane ne ya zo da harko sai abubakar ya yi sallama kama abubakar ya ce assalamu alaikum zai zo gurin annabi wani sha'ani ya kashi ko wani tambayi ko wani abubuwa da abubakar ya sallama nan sai annabi ya ce abubakar shigo sai abubakar ya shigo akan annabi yana cikin wannan halin nashi bai dan canza ba abubakar ya shigo ya yi abin da ya kashi ya tafi aka jima kuma sai ga umar bin haɗab shi ma umar bin haɗab ya yi sallama aka ce mai shigo ya shigo ya yi abin da ya kashi ya tafi kuma sai gawa na uku su sai usman dan affan lokacin da usman dan affan ya yi sallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aisha a kim kimtsa kaba abin da yake ne ki kimtsa ba ta ba hijabi a cikin ta wai ki kimtsa ke duk da wannan ana kai cewa mata a ƙara kimtsawa sai ya ce mata kimtsa ko bacci wani annabi sallallahu alaihi wasallam sai ɗaya rihe jikin shi to sai da usman din ya huta sai abin ya ba aisha mamaki me yasa abubakar ya huto bai ce bai yi wannan ba usman ya zo wannan umar ya huto bai yi wannan ba me yasa aka usman da he aisha ta tambaye annabi to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aisha aishi usman ya kasance mutum ne mai kumya sosai kuma hatta mala'iku ma kumya shi suke yi dan wannan nayi haka kuma in ban yi haka ba ba ya nutsu ba abin da ya kashi ya gaya mini kenan wani hadisi ne wanda yake nuna falalar usman sosai ba da nuna ba ya yi sauran sahaba amma dai falala ce sosai wanda a ce hatta mala'iku suna suna jin kumiyaka kaga ai wanda ya samu wannan daraja a ce hatta mala'iku na Allah suna jin kumiyaka ai babban mutum ne kenan shine nan doko yace anna ababakar ista'azana ala rasulillah muje anna ababakar ala rasulillah ababakar siddiq ya nemi izini a bisa manzan Allah kenan ya nemi izini ya yi mi ya shigo kamar mutum ya yi sallama a ce ya ce in shigo ka ce shigo ko ka koma ko kenan shine anna ababakar ista'azana ala rasul ababakar siddiq ya nemi izini a bisa annabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa muttaji'un ala firash aisha shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan lokacin yana kwance muttaji'un yana kwance ko yana kishin gide ala firash aisha a bisa shinguda aisha kenan lokacin da abubakar ya nemi izini ya shigo shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana kishin gida ina kashin hudai aisha kishin gida ashin hudai aisha labisan mirbada aisha labisan yana saye ko ya rufa mir kisa bargo yana rufe da bargon aisha kenan yana kishin gide kuma ya rihe jikin shi da mirda aisha da bargon aisha a lokacin kenan halin da annabi yake ciko a wannan halin ne wa nemi izini abubakar da abubakar ya nemi izini nan fa'azzana li abi bakar wa huwa kazalika sai annabi fa'azzana li abi bakar sai ya ba abubakar izinin ya shigo wa huwa kazalika shi yana wannan halin wani hali kenan yana kishi gidan kuma yana lulluɓa da bargon aisha kenan sai ba shi izini wa huwa kazalika yana wannan halin faka da ilaihi hajatuhu ya shigo ya biya mai bukatarsa kenan abubakar da ya zo ya biya mai bukatarsa kenan abin da ya kashi ya gaya wa annabin annabi ya gaya mai ya tafi ko kamar kenan shine biya mai bukatarsa kenan ka zo guri na ga abin da ya kaka ko ni na aike ka ko kuma wani tambayoyi ne zaka mini ka mini kuma ka tafi ka kenan shine faka da ilaihi hajatuhu sai ya biya mai bukatar shi kenan annabi ya biya bukatar wa abubakar sun man sarafa sannan sai wane ne gaba abubakar sai ya tafi to ba abubakar ya ta yi sun masta azar umar sai umar ya nemi izini radiyallahu anhu yarda Allah tabbata a gare shi fa azana lahu sai annabi ya bashi izini wa huwa kazalika shi ma annabi yana wannan halin wani hali yana kishingide kuma yana lulluɓe da bargon Aisha aka ba Umar izini yayi mi ya shigo faqada ilayhi hajatuhu ya biya mai bukatar shi kenan abin da ya ka Umar ya zo ya tambaya ko kuma bukatar da ta kashi annabi ya zo ya biya mai summan sarafa sai Umar sai ya gaba ya tafi kenan shi ma ala Usman Usman mai ba da labari sai ya ce ai ta farko muka ce Usman ne ke ba da labarin ko ce Usman da Aisha ne suka ba shi labarin ko to da yake ba labarin Usman sai Usman ya ce sun masta'azantu alaihi sai kuma ni na nemi izini kenan sai Usman kenan ya nemi izini shi ya shigo shi ba to da ya nemi izini ya aka yi sun masta'azantu alaihi sai ya nemi he kuma ni na nemi izini kenan sai aka ce Usman yana yana so shigo to kuma a ce Usman yana sallama da aka ce Usman yana sallama ma fajalasa annabi sai ne a can da yana ne kishingide shigowa abubakar yana ne kishingide shigowa umar yana ne da usman ya nemi shigowa fajalasa sai sai zamna da ya zamna wa kalali aisha sai cewa aisha hubaira ijmi'i ilayki siyabiki tattare kayanki ijmi'i gama kayanki ba wai aisha a can zamna ba ta lulluɓe jikinta ba amma dai kamar ka za a shigo gidanka ka cewa mataka a ƙara kimtsawa to shi ne ke na ijim'i ilaiki siyabiki tattara siyabiki kayan sawaki ƙala usman ya ce faƙaddaitu ilaihi hajati sai ni ma na je na biya bukatata abin da ya kani wurin annabi kenan na waɗi aka sallame ni na biya bukatata sun man sarabtu sai na sai na tafi ƙala usman ya ce bayan na huta faƙalat aisha kenan aisha a gabanta aka yi abu action nawa action nawa aka gama aisha ta farko wace ya shigo annabi yana a lullaba da barkwanta aksiyon ta biyu umar ya shigo ta yana kishin gida da da lullaba da barkwanta duk bai canza ba ko amma dai da usman akce zai shigo sai mi sai zamna ya ce wa aisha mi a kimtsa ko to to aisha kina abin sai bata ne mamaki kenan shine nan ya ce faqalat aisha sai aisha ta ce ya rasulullahi ya ya ma'aikin Allah lima araka fazi ita li abi bakar wa umar me yasa ban ganka ba ka himmantu fazi tana ihtimamta baka himmantu ba da abubakar da umar yadda Allah ta tabbata a gare su kama fazi ita li usman kamar yadda ka himmantu da usman kenan lokacin da abubakar da umar suka zo baka himmantu baka ce ayi kaza ayi kaza ayi kaza lokacin kuma usman zai zo sai ka himanta sosai ko to me yasa kai haka qala rasul sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna usman rajulun hayyin shi usman namiji ne mai tsananin kumya hayyinu kenan kasirul haya'i mai kumya diya mai tsananin kumya wa inni hashitu ni naji tsoro in azantu lahu in na bashi izini ya shigo ina wannan halin kenan shine wa inni hashitu ni naji tsoro in azanta lahu idan na bashi izini wa ana ala tilkal hal ni kuma ina cikin wannan halin wani hali ake shingide a lilba da bargon Aisha Allah ya bulugu ilayya fi hajati ba zai isar mun ba da bukatar shi gaba daya kenan ba zai zo in yazo zai ga kawai bai iya ba magana bai dade ba kawai tashi tai kenan dan wannan nayi na kimtsa na ce aisha ta kimtsa ta kwana ya shigo fasara hadisi to ke wani hadisi me ke kanta da mu me ke kanta da mu hadisi ma za su fadi minu babba abu da falalar usman kenan usman a can ma mutum ne mai kumya sosai kuma fikihu ne zaka doka a wannan hadisin fikihu ne dama zaka doka zaka doka anan usman mai kumya ne sosai kuma fifikon usman in ba dan ya hiso fifiko zaka nuna da usman mutum ne mai kumya wanda hatta mala'iku suna kumye shi tun daga wata ruwa ta ala astahaye mimman tastahaye minhu mala'ika ai anan bai kaba wannan ruwa a wata ruwa ta ala yanzu ba zan ji kumye wanda mala'iku ma suna jin kumye shi ba kenan shi usman bin affan dan wai mutum ne mai kumya dai nuna ma da rije kumya wai tanan kana da kumya hatta mala'iku ma kumya kaske shi kenan shi annabi sai ce ba zan ji kumya ba wanda hatta mala'iku na Allah ma suna jin kumya shi kenan Usman asalan mutum ne mai jin kumiya wane ne usman mana usman bin affan shine halifa shine halifa na uku bayan abubakar sallallahu alaihi wasallam bayan abubakar radiyallahu anhu yayi halifa tukwana umar radiyallahu anhu yazo na uku kenan shine usman da affan daga cikin bayan usman bin affan shine ake ce mai me lakabin shi zunuraini ma'abocin haske guda biyu sunan shi usman bin affan ko a ce mai zunuraini ma'abocin haske biyu me yasa ake ce mai ma'abocin haske biyu don ya auri ɗayan annabi sallallahu alaihi wasallama guda biyu dawa dawa ya aura ɗayan annabi ya auri rukayya ta mutu bayan rukayya ta mutu aka ba shi umu kulsum ita ma umu kulsum ta mutu da umu kulsum ta mutu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da da ta uku da an baka babu ta uku kenan ya rukayya da ya aure ta ta mutu ayyamul badar kusan lokacin da aka yi yakin badar a wannan lokacin rukayya ta mutu da rukayya ta mutu kuma annabi ya aura mai umu kulsum kamar yanzu a musulunci mun sha wannan masalai ai ana auren ya da kanwa sai dai me baka yi ba wa an tajma ubaina wata ne illa ma qad ma qad salaf sai dai al'ada abinda mu sani ba ji ake sai a mutu a'a kana iya sakin kanwa ka auri ya ko kuma ka sakiya ka auri kanwa ana wannan yau an aita ta yi aita cewa wa an tajin ubai na otai da illa ma kar salaf ai ma kar salafa ba in ta mutu ne ba a al'ada uwayenmu da kakanninmu can ba duk ana yi yanzu ne duniya ta zanto sai a gali amma dai al'adar mu ta uwayenmu da kakanninmu duk da ana yi ana iya aura ma kanwai ko a aura ma yayi ta gallaza ma ta ga ta yi karhinka sai lattijar sai ce to ko kuma lattijar in ya kasa ko kanwai sai ce to ita wannan ba ruwanta inda wannan ba ruwanta ba da aura ma ita sai ga an zo an aura ma kanwai kuma ku zo ku yi iyalai lahiya lau kenan ita wannan auren ya da kanwa ba sai an mutu ne ba kun gane ba sai an mutu ne ba ko da rai ma mai gida uba ya aura ma kanwa ko ya aura ma ya sai ta kasa zama da kai kuka rabu ka ba ta saki uku ta je ta yi idda ta kare komi ko rabu da ita to a nan ka iya auro kanwai ko ka iya auro yai kawai gama su ne ba a yi sai dai saki ko mutuwa wa an tajin ubai na otai da illa ma makar salaf shi wanda na usman bin affan ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruqya da ummu kulsum menene su mutuwa ne suka yi kenan ko ba mutuwa ba amma dai ka sa alai an ka bincika a cikin sosai ka gani yawa a ni na gani ma zahiri ma ba a hodi ba zahiri a zaka a garin nan na gani ne wanda ya auri an ba shi kanwa ta gagara uban lattijo ne sai jito ga kanwa aura ma suna na sun iya laifin an wuce gurin ana wannan irin aure bai afirka amma da kumiya ko gobe ai ba ai mata kumiya ke koyi ba ikiya ba to sai daga ba sai ci قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان في الحياء في شيء إلا زانه ما كان الحياء في شيء ما كان ما كان الحياء في شيء إلا زانه وما كان الفحش في شيء إلا شانه زانه شانه دمي فسر تنبقو زانه قوات أبقو شانه لا لا تابو shi ne ce ma kana haya ofishayin a kul kumya ba ta kasancewa a cikin wani abu duk abin da kumya ta kasance a cikin shi illa zanahu sai ta gyara abu duk abin aka yi mutunci aka yi kumya to abin sai Allah ya ya gyara shi ya kawata shi shi ne zanahu kenan ma kana haya ofishayin kumya ba ta kasancewa cikin wani abu da za a yi sawa'un aure ne mu'amala abu ne na mu'amala ta duka ko zaman wani a duk dai abu da ka gani da muka zana za a yi shi in dai ka sa kumya abin ka yi mutunci to wani abin zai yi zai kawa wa ma kanal fuhushi fi shay'in kalmatul fuhushi kuma tana da ma'ana da dama daga cikin ma'anarta alfasha ko amma dai ne ka doke ta zo rashin kumya kenan murshin kumya ba ta kasancewa a cikin wani abu illa sha na wuce abin ya baci kenan duk abu aka yi shi da cikin mutunci da cikin kumya sai abin ya yi ya kawatu duk abin da aka yi shi a cikin rishin kunya da ba mutunci abin sai yi sai watsa ya ɓaci kenan kumya kamar yadda muka yi bayani tun farkon karatu kenan kumya ita wata tabi'a ce ga Allah yake sanya ta da dan adam ita kumya ita take sanya dan adam ne abin alheri kuma kumya ita take sa dan adam ya bar duk wani abu mugun abu ko da bai samu ba ladan abin aidai bai samu ba mai zinibi yanzu yi abin sai ya shi kumya sai yi kaga ba don Allah bai bari ko amma da ai da ya da sami da ya samu da ya samu zinibi amma dalilin kumya fa to kenan bayan da muke dauka karatu na ibnu kayyim da yake cewa kumya take sanyawa zumunci ya karu kumya ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ta amana ka rike amana yanzu dan ai za a baka amana da dama ka rike kai menene amma dai wata ran dan kumya baka ci amana ba sai ka ce kai ni yanzu kowa sani latija a gari in na ci wannan amana ai ba kumya za a ji ai abin kumya ko kuma a cikin fahimta ba a ce rana kaka samu kumya duk wani ba ana yi ba muka ce ko ba koma kai da ake sanwa ai tami abinda yara ba a gidan ba ana yanka girgira ana wannan abubuwan ai wata ran dan me ake yi dan wuta kumiya ne ko ka yi bako a gida a ka girgira a ka dikun da jaja da ana sarke mai naci ko sai ka ga wannan bakon da Allah mu samu mu ta kumiya shi ko ko ai wannan abin a kare lahiya mu ta kumiya to duk wannan kenan ƙarshen tika-tika dai mu gane kumya tabi'a ce wadda ake so musulmi ya siffantu da ita duk wanda bai da kumya me bambancin shi kamar dabba yake shine muka ce ita kumya ita ce ta raba mutum da dabba dabba za ta yi abin da ta ga dama duk wanda bai da kumya bai yadda zuciya kware duk mai kumya kuma shine mutumin kware kuma muka ce duk wanda ka ga mu bai da kumya to irin wannan ne wanda muka hudi shi ma ka guji wanda ya rasa abu uku ka guji wanda wanda ka kalle shi a unguwa ko a gari ya rasa abu uku to wannan shine mugu bai karewa lahiya wanda ya rasa bi wanda ya rasa magayi bai da malami in aka ce magayi bai yadda wani mai gaya mai ya shi bai yadda mai gaya mai ya doka in ya hau ba mai tsaye da shi ba mai sa mai burki na biyu ko bai da kumya sai taka uban kowa ke ta komi bai da kumya sai taka kowa na uku ko bai da tsoro to duk wanda kaga wannan shine karshen mugu a gari ga mutum in ga karshen ɗan iska wanda an mai tamfon na ɗaya karshen ɗan iska wanda an buga mai tamfon da ɗan iskanci to shi ne wanda ya rasa wannan abu uku wanda bai da magayi ba wani wanda isa gaya mai gaskiya ba wani wanda zai ce mai gabas ko yamma ba wanda zai ce mai zamna ko tsaya babu kuma bai kumya kowa duk garin kuma hallo gashi ba tsoro to kasa wanda rike shi ai sai Allah kiyaye to kenan ina ga sai mu tsaya daga ruwa ta nawa 601 kenan idan Allah kai misatin gaba zan mu tashi ruwa ta 602 da fata abinda muka karanta Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana kuma Allah ya sanya abinda muke yi mu ma mu rika cikawa eh abinda ake wadan Allah sa mu rika cikawa subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka